تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibwis nefa lingi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba 23 ga watan sha ɗaya. hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muka saba yi a duk rana irin ta yau a kuma daidai wannan lokaci na tsakanin sallar magriba da isha'i a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka aqidatul wasitiyya ko al-aqidatul wasitiyya wallafar babban malami sheikhul islam ibn taymiyyah al-harrani muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke ya zamo hujja ne gare mu ba hujja ne a kanmu ba. yau da taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama shi ne darasinmu na hudu a wannan littafi kuma abubuna muna cikin shafi na biyar ne wannan fa shafi na hudu sannan kuma muna cikin fasali na biyu kamar yadda shi wannan ya rarraba fasulukan alfasulu fani fasalin da ke magana akan imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi a cikin alƙur'ani mai girma. Yadda Mala ya koro mana bayani ya shiga cikin jumlar imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi shi ne Suratul Ikhlas wadda take daidai da fulufi na alƙur'ani. Kuma ina ga daidai gwargwado ranar mun fassara suratul ikhlas malam yace mana wa bima wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi ina ga ita ma mun fara karanta nan bayan suratul ikhlas tana cikin wajibin da ke cikin imani da Allah madaukakin sarki yadda ya siffanta kansa a cikin suratul ikhlas ibnu taymiyyah al-harrani yace har ila yau kuma wa ma wasafa bihi nafsuhu da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi bayan na suratul ikhlas fi a'zami ayatin a cikin mafi girman aya fi kitabihi a cikin littafinsa don mun ga wurin haithu yaqul yayin da yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yake ce Allah madaukakin sarki babu abin bautawa da gaskiya sai shi ranan muka ce ma'anan wannan kalma babu wani abin da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki muka ce na daga cikin irin riyawa da shedan ke yi wa dan adam wanda Allah ya sa bai da rabo a cikin imani shine sai ya nuna ma to ai ga wasu can suna bautawa rana wasu sun bauta wa gumaka ko suna bauta wa gumaka ga wasu can sun riki wani annabi daga cikin annabawan Allah suna bauta masa a matsayin shine Allah shikenan sai ma'anar wannan ta fito ma fili in an ce babu abin bautawa sai Allah ya ce to ai gashi can wata suna bauta annabi Isa a'a ko da ka ga wani ana bauta masa mai rai ne ko ba marar rai ba to bai cancanci a bauta masa ba shine ma'anar la ma'buda bi haqqin illa Allah babu abin bauta da ya cancanci a bauta masa bisa da gaskiya ko bisa ya cancanci a bauta masa sai Allah kenan duk abin da kaga ana bautawa me zai kawo kwakwalwarka in dai ba Allah bane an samu tasgaro ne an samu cutar kanjamau da ta shiga kwakwalwar shi wannan mai bautawa abin da ba Allah ba cutar kanjamau tana menene karya garkuwar jiki to shi kuma ta karya masa garkuwar mai imaninsa da kuma hankali in dai da hankali to ba abin da ya cancanci bauta masa sai Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illa huwa la ma'budu bi haqqin illa Allah muka ce kuma akwai fassarar da waɗanda Allah ya jarrabe su da bata suka tsoro akai suna ce la ma'budu bi haqqin ay la mawjuda illallah babu wani wanda ya cancanci a bauta masa wai abin da ya samu sai Allah sai duk abin da ka gani kawai ya samu ya cancanci a bauta masa sai abin da ya zama samanni Allah ya sa muna tare su kawai sun fassara la ma'budu bi haqqin illallah bi ma'ana ko Allahu la ilaha illa bi ma'ana la mawjuda babu wanda ya cancanci a bauta masa sai abin da ya zama samanni don haka duk abin da ka gani ya samu eto shi ma ya cancanci abauta masa ko a ƙarƙashin ne suka faɗaɗa kaga shehi da yake karantar da mu ina ya samu e saman mene to shi din ya cancanci abauta masa shi ma mai sauraron sai ga to ai shi ma gashi nan ya samu shi ma ya cancanci a yi me abauta masa sai yana zaune kawai sai ga akuya ta wuce ta gabansa ita ma ta samu e to ta cancanci abauta mata don haka kawai suka tafi akan ai kowa ma komai ka gani shi din ma menene Allah ne tunda an same shi babu wani abu da ya cancanci a bauta masa sai abin da aka samu to ga akuya nan an same ta ga buri can ya wuce an same shi ga kaza can ya wuce dan haka kawai sai su tafi akan komai ma Allah ne komai ma ya cancanci a bauta masa kaga karancin hankali ya shiga rashin hankali rashin tunani ya shiga amma in Allah ya sa da rabo wannan tunanin ma ba zai zo ba kamar yadda na fara ba da misali ai hankali ba zai ɗauka ba ka ce kowa ma Allah ne shehin Allah kai ma ɗalibin shehi Allah anya shehin inda yana da hankali ya kamata ya ce gaskiya kai baka da ɗa'a ba haka ba ne shi kansa ka kwatanta shekarun ku ɗaya kenan ko ilimin ku ɗaya kenan shi shi Allah kai ma Allah kaga tun a gurin ma kayi me ka ruguza shehin naka ka rage shehin ka girma ka dawo da girmansa kamar me girman ka ga wata halitta can da bata kai darajar ɗan adam ba ka ce ita ma Allah ce kenan ita ma kun zama ɗaya da ita kaga wannan yana nuna kai kanka zagin kanka kake a wannan fahimta dan Allah muna tare ha dabba ta wuce saniya na ce ita ma Allah ce ko rana ma Allah ce misali ha to ni mutum Allah ita ma Allah kaga kun zama ɗaya da akuya kenan kun zama ɗaya da rana kun zama da saniya kaga daga nan da aka gano akwai matsala na ce abu ne mai sauƙi muna zaune kawai mutum ya zo ya tsaya ya kalle mu ga maza a nan ga mata a can ya ce wallahi duk kuɗin nan maza ne na'am in ya faɗa ya ɓata rai kuka ce da ya daka kalle shi shi kuma haukarsa irin ta ɓata ran nan ce amma ya ce duk kudin nan maza ne ya sa dariya na ka ce haukarsa wace iri ce ta dariya ce ba zai taɓa yiwa daidai ba ya zo ya ga awakai a can ga mutane ana ce duk kudin nan awakai ne ya same ku a majalisa duk kudin nan awakai ne kun zama ɗaya mutanen mutane awakai awakan ma awakai yaya haka abun ba zai taɓa zama ɗaya ba don haka abun daban-daban ne muka ce a babun aƙida Allahu la ilaha illa huwa muka ce a wannan gabar ba dan adam ba mala'iku ma ba a kwatanta su da Allah ce su ma ababan bauta ne ballantana a gangaro a ce manzanni ma su ma ababan bauta ne wani shehi da ya kai makura wajen girma ko wani waliyi a ce shi ma Allah ne shi ma abun bauta ne kalla thumma kalla wannan aqidar da Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake so mu fahimta a gabar kenan na daga cikin wajibi na wajibinka in kana so ka zama mai imani kuma ka zama ahlus sunna na gaske to dole sai kai imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin a'zamu aya fil Qur'an wace ce ayatul kursi ita ake cewa ayatul kursi ba shine Allahu la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi Allah ya tabbatar da mu akan haka kenan duk wani abu da in ka jance sunan abin bauta ko ibada to za ka yi iya ƙoƙarin kiyayewa ba za ka yi wani ba saiwa sai Allah maɗaukakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga dan a ƙara fitar ma da abin fili shi Allah bacci gangadi baya kama shi haka kuma ballantana ma bacci gengedi baya kama shi bacci ma baya kama shi duk wanda zaka ce Allah ne yaya in shehinka ne bacci na iya kama shi na'am kuna cikin magana ma gengedi zai iya fara gengedi haka zaka zo ka wuce akuya da ka gani kace ita ma Allah ce sai ka zo ka wuce ta tana bacci bata sani ba kaga idan dai kuwa Allah yana bacci kenan za a yi ta yin wasu abubuwa bai san ana yi ba kamar yadda in kana bacci za a iya yin wasu abubuwa ba ka yi mai ba ba ka san ana yi ba kaga wannan naƙasu ne aibi ne don haka na daga cikin ma'aunin duk abin da wani zai zo ce ma shi ma ɗin abin Allah ne ko shi ma Allah ne don Allah muna tare kuwa da larura za ta shiga ƙaddara za ta shiga Allah ya tsare ta in Allah da ba za ta shiga ba har duniya ta naɗe a ce yanzu in zo wata rance muku ni ɗin ma da kuke gani menene Allah ne ya kamata ku yi nazarin to kuma fa akwai ran da muka gan shi yana gengedi to in shi Allah ne kenan da ayi wata abubuwa bai sani ba a matsayin sa na Allah sai ku ce gaskiya malam akwai matsala fa in dai Allah na bacci kuma ai da matsala da matsala ya kamata da iya bacci ma ku ce to ai kwanaki ma mun ga kana gengedi ba haka bane ba kuma ya da ayi Allah yi gengedi wai mai kula da duniyar gabaki ɗayanta to kuma yana gyangyaɗi kaga kowa sai abubuwansa kenan kaga idan aikin sako ne ma sai mu bari sai lokacin da yake gyangyaɗi he mai ta aikata mun san ba rubuta lokacin ba haka bane ba yana gyangyaɗi yanzu idan ina so in ɗauke kuɗinka ko barayi da suke ɗaukan kuɗi a gidaje yaya ba he sun leƙa sun gano kana bacci ba sai a shiga a ɗebe ba dama ɗan biyu ne ko kana bacci ko kuma an leƙa an ga baka nan ka rufe ƙofar ka fice sai a zo a shiga a ɗauka mun gano bambancin a fili Allah ya fahimtar da su suna la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai nasa ne lahu ma fis samawati abin da ke cikin sammai nasa ne nawaye na Allah ne wa ma fil ardi da kuma abin da ke cikin ƙasa anya zai daidai kuwa wanda ya mallaki abin da ke sama da ƙasa kai ma ka zo ka ce kai ma shi ne shi na'am zai taɓa yi wa yanzu ciyaman na ningi local government a samu wani a wata unguwa saboda ya tara kuɗi ya zo ya ce ni ma ni ne ciyaman na'am zai share ina ga kaɗai wanda zai share fa shi ne ya siyo mota saboda yana kuɗi da kuɗi irin ta operation ta fita operation ta 'yan sanda ya samu samarin 'ya'yansa ya ɗinka musu uniform ɗin 'yan sanda ya fito gaba ya ce ni ne DPO yanzu ningi nima nima DPO ne na local government ningi local government zai dan share ko amma wanda zai fi shi sharewa shine wanda zai sauro mota ya mata fenti irin na sojoji ya samu samarin unguwarsu duk ya musu uniform na sojoji shi ma ya sako uniform din sojoji su biyo layi a ce a dai ce ni ma ni ne shugaban sojojin da aka turo ningi kuma su je wucewa ta gaban sojojin ningin suna mu ne sojojin ningi yaya na'am zai yiwu ko kuma ya zai fito da shigar sojojin kawai ya zo ya je gidan shugaban sojojin yana zuwa ya dai ce ni ma shugaban sojoji ne don haka waɗannan ƙananun sojojin mallakar ka nima mallaka ta ne tunda nima shugaban sojoji ne fito min da su da mu tafi aiki yaya na'am za su aikata shi kamar ya su ba shi kuɗi kenan don Allah mun fahimci abin kuwa zai yiwu ina ga dai kawai abin da zai fi sauƙi zai fi saurin kama hankali saurayinki ne da kuke soyayya da shi an sa rana watan nan ƙarshen watan nan ko na gaba haka ne ya sako kayan da ya sako kawai sai je ɗinko irin nasa ina zuwa ce ni ma ai ni ma saurayinki ne kyale shi zo mu tafi yaya to na sa kaya irin nasa shi ba naki bane to ni ma naki ne zo mu tafi zai yiwu lahu ma fis samawati to kuma shi ma wani a zuwa cewa shi ma wannan din shi ma Allah ne shi ma sama da ƙasar nasa ne kenan zai yiwu kuwa kuskuren fahimta ce kowa Allah ne kowa Allah ne kuskure ne na fahimtar haka ne wanda Allah ya jarrabe shi da karancin hankali karancin hankali mu kuma Allah ya mana jarrabawar karancin hankalin ba ma fatan haka Allah ya tsire mu Allah ya fahimtar da su yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni kaga ana ta kokarin fito mana da aqidun fafili akwai wani wanda zai iya ceto a wajen Allah ne in ba da izinin Allah ba eh man zallazi yashfa'u indahu wane ne yake da damar da zai ceto a wurin Allah madaukakin sarki imana ai babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah maɗaukakin sarki illa bi iznihi sai da izinin Allah maɗaukakin sarki dan Allah muna tare kaga wannan me yake mayar maka yana mai da martani wa tun mushrikan farko ne ma na'buduhum illa liyqarribuna ila Allah zulfa kaga mushrikan farko haka suka faɗa to na yau ma sun faɗa ai mu muna nan tare da shehi me yasa shi zai cece mu a lahira a'a to babu wani wanda yake da damar ceton sai da izinin Allah madaukakin sarki dan Allah muna tare kuwa shi ne yin ceton sai Allah ya bashi dama ne yayi ceto kuma ko wanda zai ceta yayi an ce masa ga wanda zai ceta ba tsari da a bar abun karazu ba irin namu na duniya ba na dai san yanzu ana zuwa a misali a Ningine aka gina guri za a shiga a yi wani taro haka ne ga gini nan an yi yanzu da a shiga a gudanar da wani taro kowa ya zo sai mai kula da taron ya ba shi damar ya shiga mun hararo ga ginin nan ana zuwa da aka tashi sai na ɗauki wani ƙatotan boraje da yake ji da warjanci sai na ce shi zai kula da ƙofar shigar sai ga warjawa goma ga butawa goma sun zo da Allah su ya su fara shiga kai kasan san kai da ai haka ne to a can ba wannan damar da a bayar ba koyi an baka dama kai ne warje ka tsara kofar ka ji duk wanda ya zo warje ya shige bumbutu ya tsaya sai an masa kokof a'a in an baka dama kai ne mai kula da wannan din eh ceton eh an baka dama ceto to kuma za a nuna ma da wadawa zaka ceta ne dan Allah mun fahimci gurin nan dan haka babu wani wanda za a bashi damar ceto ka rike shi kana tunanin wai binsa ne zai sa ka samu ceto ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto haka ne so kuma bin wa zai ceta ɗin ba a dangana su da in ka kama wani daban ba sai in shi ɗin ka kama Allah ya sa muna tare don haka babu wani mai ceto ka ji duk inda ka je kaga duk girman malintar mutum yana ce ma kayi kaza kayi kaza zai cece ka ko kuma wani ya ce ma ka riƙe wani zai cece ka ka ji a'a ƙarya ne man zallazi ya shafa'u indahu illa bi iznihi babu wani mai ceto a wurin Allah sai da izinin wa sai da izinin Allah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah na sanin abin da ke gaban su da abin da ke bayan su ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah na sanin abin da ke gaban su da kuma abin da ke bayan su shine Imamul Jauzi yake ce wannan kalmar ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum dinnan wasu suka ce annal ladhi baina aidihim amrul akhirah Allah yana sanin abin da ke gabansu ɗin nan ana nufin lamarin lahira kenan Allah na sanin lamarin lahira wa ma khalfahum kuma yace wallazi khalfahum amru dunya shine lamarin duniya dan Allah muna tare kusan sakon ɗaya ne da ɗaya fadin su kuma suka ce annal ladhi baina aidihim shine ad-dunya wa ma khalfahum kuma al-akhirah kenan Allah ya san yanayin da suke ciki na duniya kuma yana sanin yanayin da za su tsinci kansu a ina a lahira Allah ya sa muna tare an samu magana nawa guda nawa akai guda biyu faɗi na uku kuma Allah yana sanin abin da ke gabansu ɗin da ya ce shi ne kafin a halitce su ya'lamu ma baina aidihim ay ya'lamu ma qabla khalqihim Allah yana sanin abun da duk yake kafin tun a halicce su ɗin, Allah yana sani da kuma bayan mai halittar tasu. Ya'alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi kuma ba su iya kewayewa game da ilimin Allah bi shay'in da wani abu sai dai me abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da su illa bima sha'a sai da abin da Allah madaukakin sarki ya so wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi yace kursiyyun ubangiji ta'ala ta yalwaci sammai da ƙasa ga baki daya muna tare kuwa kursiyyun ubangiji ta'ala ta yalwaci ina sammai da ƙasai ga baki daya shi kuma al'arshin Ubangiji ta'ala yana ina? Na'am? Yana? Kursiyun safaf tana ina? Na'am? Ya daidaita a kan al'arshi, shi kursiyun Ubangiji ta'ala tana ina? Na'am? Tana? To yadda malamai suke kwatanta ba an ce tayalwaci kenan ta fi son mai da ƙasai ga baki ɗaya ba to yadda suke kwatanta fa a samu fili ne fantal jeji ƙarshen jeji da ba ka gano farkonsa ba ka gano ƙarshensa ka ɗauki kaman ƙwayar gero ka jefa a gurin yaya za ta kusa cike filin kenan ko ko iya masallacin da ne ka ɗauko ƙwayar gero ka jefa ko ka ɗauko zobe ka jefa ina ga za ta kusa cike masallacin nan na'am to kamar haka kursiyin ubangiji ta'ala take a ɗebo sammai gaba ɗaya da ƙasai gaba ɗaya a watsa su a cikin kursiyin ubangiji ta'ala kamar yadda za ka hango zoben nan ka ce ningi kawai ka taƙaita faɗin ningi kawai kacal ningi kacal ka ɗauko kamar sammai bakwai da ƙasai bakwai ɗin ka watso ta a cikin ningi kamar ka ɗauki zobe ne ka jeho shi a cikin ningi kowace unguwa za ta hango shi gashi can da gan shi yaya a unguwar ma kowa ne dai hango shi sai wanda ya zo kansa ya tsaya to kamar haka ne wanda yana nuni da falala da faɗin yalwacewar ka gane ubangiji ta'alan ba abun wasa ba ne ba wala ya oduhu kuma kun ga duk da wannan faɗin da kursiyuhu ta yalwaci sama da ƙasa ɗin to hakan kuma wala ya oduhu hifzuhuma kiyaye su tsammai da ƙasar kiyaye su baya gajiyar da Allah madaukakin sarki baya masa wahala wala yauduhu baya masa wahala kalmar yaudu daga ada yaudu audan bi ma'ana abu yama wahala ka kasa gudanar da shi muna tare kuwa me muka hararo wanda ake hango shi ma Allah ne ko kai ma Allah ne ya kake hararowa iya mulkin ‘yan ajinku da a baka a makaranta ya ɗaga ma hankali ba haka ba ne iya ‘yan ajinku kawai za a baka monita ko class rep ko menene ciyaman na ajin a zo nan a ce yau a ce ka ji kawai he ka kai su wajen malam ni fa malam gaskiya ni a canja ni me yasa saboda kullum suna baka kuɗi me yasa sun haɗa ma ciwon kai sun haɗa ma ciwon kai ballantan e kai shugaban unguwa ɗaya fa za a ɗauka a ba mutum a ce kai ne youth leader na unguwan nan yaya suke karewa ka zo ka ga ana ta kaurewa ka rasa waye youth leader waye mai sasantawan waye kaza sai an ɗiba an je gaba ana ƙoƙarin sasantawa to shi ubangiji ta alaka ga sammai da kasai ɗin wala ya uduhu hifbuhuma kiyaye su lura da su baya taɓa gajiyar da shi baya masa nauyi bai zama komai a wurinsa ba wanda ya ce shi Allah ne yaya kake ganin iya mutanen unguwarsu kaɗai a ce an ba shi jagorancinsu yaya iya faɗan majalisa da a ba mutum ko sanata ko gwamna amma jihar da yake wannan ɗin ko yankin da yake shugabanta daga wataran ya zo an zo sai dai a sa shi a mota a fita da shi a sanduwa ba a yi me yasa iya su sun gagare shi sannan kuma mutum ya fito yana jin wai shi ma Allah ne ina ta maimaita abun ne yanzu hakan mun samu wannan jarabawar mun same ta tun kusan bara wannan abun aka ce ya fara faruwa a nan yankinmu na gada tun bara fa aka ce ya fara faruwa ban san ko an fahimci gaban nan ba kuma daga bakin da ba kokonto ni mun yi maganar ta'alim a masallacin gada ina ta haka haka ina zuwa muna tattauna da shugaba namu nan na kungiya yace ayi da gaske aje ayi yace yanzu haka aqidun kowa Allah nan ya fara fitowa a gurin kuma kowa ma Allah ne yace yanzu haka akwai su a wurin kuma da gaske suke ji mutum yana ji ko yana tafiya ka ganshi kowa ma Allah ne amma kuma na daga cikin abin da yake haskakawa na hankali na hankali wallahi duk wanda ya dauki aqidar sai kaga hankalinsa ya rabu kun fahimci gaban nan kuwa ido ko physical appearance sa physical appearance ka kalla sai kaga hankalin yayi ne ya ragu physically ina ma'anan haka yadda ya taso ya ga babansa yana aski idan su ma ta yawa zai tafi gidan wanzamai a masa aski idan bukatuwa ta abin nan gashi da ya fara wannan yaka jima shi yana jin menene kansa yana ciwo ma saboda suma ta yawa shi kuma kana ganinsa da sumar kansa da irin ta babansa iri ɗaya ce kun taɓa lura kuwa daga daga kayi ma da ka gane sun sha bamban da tsarin babansa da yayansa da kowa nasa ka taɓa kallon yaya gashin mahaukaci yake a juji to sai ka yi kwamfiyarin da Allah ne bambancin da na mahaukacin da yake juji ko na limamin unguwarsu ko na babansa ko na yayansa ko na kawunsa da wanne take kama da wanne take kama da haka gani tun a bayyanansa kawai da aka ga alamun hauka ta fara shiga an fara samun taɓi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da wannan kuskuren tunanin to shi Allah maɗaukakin sarki wala ya'uduhu hifbuhuma kiyaye su baya iya gajiyar da Allah ko ya sa ya ji ya masa nauyi ba zai iya kiyaye su ba. Wani fa mace ɗaya da a haɗa shi da ita ta zama tafi ƙarfinsa. Mata ce guda, mace fa ba ita da halittar namiji da na mace ƙarfinsu ɗaya ne? Waye mai rauni a ciki? To an ɗauko mai rauni an sa masa a ƙarƙashinsa tafi ƙarfinsa, amma kuma yanzu yana jin shi Allah ne, yana daidai da Allah. Ta ga mace can kuma ta gara shi, ta gara shi, ta gara shi. ta kasa hana shi sakat eh ta saita shi amma yana jin kuma shi yanzu shi sa'an Allah shi Allah ne ma anya ba abun duba bane ba Allah ya fahimtar da mu wa huwal aliyul azim kuma Allah madaukakin sarki shine madaukaki kuma mai girma Allah ya sa muna tare malam baya ya kawo mana suratul baqara yace ai la yukrithuhu wala yufqiluhu mun ga wannan kalmar babu okay babu ita gashi ne yace al-baqara sai bracket ayar ya sa ayin sai yace ai la yukrifuhu wala yufqiluhu yana fassara wala yauduhu dinnan ai la yukrifuhu bai damun Allah kula da su gaba daya wala yufqiluhu kuma bai taɓa yi masa nauyi Allah ya sa muna tare wannan gurin ka kalli wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki kuma mai girma kuma me me mai girma yace kalmar daukaka din nan takan dauki ma'ana guda uku a babin Allah madaukake sarki din wanda ta nan da ka gane bambancin sa da shi wancan da yake jin shi Allah ne akwai uluwu zati uluwu azzat daukaka ta bangaren zati ai ana iya cewa ne shine shugaban su wane amma idan suka zo suka haɗu a cikin su idan wasu guda biyu suka zo suka jeru ya kaga shi dan PTT a cikin su ko ba taɓa yin wannan jagorancin ba ba taɓa yi ba shine shugaban karamar hukuma kaza ko kuma shine shugaban su kaza shine chairman na kaza amma a mabiyan suka zo suka jeru sai kaga wani in ya tsaya bara a ganshi ban ya tsaya a gaban sa baya faruwa in kuma ɓangaren faɗi ne da kaurin jiki idan wani ya zo tsaya haka dai haka dai lullube shi a neme shi a rasa ko ya tsaya kusa da wasu mahi a neme shi saboda me shi dai shugabansu ne ta ɓangaren mulkin shi ne al'aliyu a ɓangaren mulkin amma a ɓangaren girman jiki fa in ka samu mutane kace-kace wanda sun girme shi sun fi shi girman jiki to Allah kaɗai shi kuma yake ɓanci da wannan akwai uluwun zati da babu wata halitta da take da girman da ya kai na Allah maɗaukakin sarki. Ba yanzu muka ce da a haɗa sammai da ƙasai ga baki ɗaya, kursiyinsa du ta yalwace su ba? Ina ma'anar ta yalwace su, duk ta fi su girma ta fi su faɗi, muka kwatanta girman kursiyin Ubangiji ta'ala tamkar ka ɗauko zobe ko ka ɗauko ƙwaya guda ɗaya ka jefa a fili da yake fantal iya ganinka, ka ga tamkar ma ba komai ba ne sama da ƙasa. Haka ne? sannan hakan kuma al'arshinsa kuma ya fi kursiyin girma. Don Allah muna tare, to shi Allah kaɗai ke ɓantu da wannan duk wani wanda zai zama oga a kan wasu, to he ka samu a cikin waɗanda ya zama ogan nasu, sai an samu wanda sun fi shi kwarjini. Haka ji an ce ba shi da kwarjini, saboda me a halittarsa kuma ya ga a halittar a masa ƙanƙanuwar halitta. Ina ga wannan kaɗai a masallaci ne ba a samu ko? a samu limamin da in dai limami ne a masallaci ba dama a samu wanda suka kai shi tsayi a sahu na'am okay a masallaci ma ana samu kaga yake kaga sahu in da ka iya daga idan ka ka hango liman baka isa ba ko ba a samu to Allah ne kadai yake banti da wannan shi kuma girman zatin sa yafi karfin ka kwatanta dan haka babu wani al'aliyun da yake da wannan siffar ta ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan kuma akwai uluwul manzila uluwul manzila ɗaukaka ta abin da ya shafi matsayi kuma ɗaukaka ta me matsayi shi wannan ana iya samu wane matsayinsa da yake jagorantar suwa ne du ya fi su matsayi ne amma fa a yau ana iya samu mai difloma a matsayin oga mai digiri kuka ce ƙarya ne ba samu wani diploma ce da shi tun ta dama amma ga masu digiri nan kaca-kaca a ofis yaya shi yake ba su umarni kuma musu zo suna ogasa ya ce kai a ce ogaya dole he yadda ya faɗa kuma haka za a yi har gwamna ana iya samun gwamnan da baya da digiri amma da ne wasa ok da ya samu yana da digiri amma kuma a al'ummar da suke karkashinsa a samu wanda shi kuma digirinsa biyu ko uku ma baya faruwa to duna daga cin al'aliyu uluwa wannan al'uluwu ɗin da ta zama Allah maɗaukakin sarki ya fita daban da sauran halittunsa Allah ya sa muna tare sannan kuma akwai uluwul qahar uluwul qahari shine tarin jaya tun ƙarfi akwai wanda in an ɗora shi akan mutane jagoranci a mabiyan in dai kai in wani abu ne ya kama wani in ya matse shi ya sha kwalansa sai ya ɗaga shi da hannu ɗaya amma Allah madaukakin sarki wa huwal qahiru fawqa ibadihi babu wanda ya tattara wannan al-aliyu din ya amsa ta a matsayinsa da yake wai yana jagorantar wasu ko yana sama da wasu dan Allah kowa ya koma ya nazarin nan sai ya ga duk inda aka samu wani jagora sai an samu ta waɗannan ɓangarorin sai an samu inda a mabiyansa wasu sun fi shi in ka same shi ƙatoto ne to ya ka samu wani ya fi shi kwali haka ne sai ka samu wani ya fi shi kwali ko kuma ya ka samu yana da matsayi ne aka ɗauko shi saboda ɗan gidan kaza ne ko ɗan gidan wane ya ka samu a wanda yake jagoranta akwai ɗan gidan wane da ya fi su in dai dan matsayi da abi to bara a zo ta kansa ba daga gidan su wane da a ɗauko sai a ɗora in ƙarfin jiki ne ka samu da wane da a ɗauko kai su wane ma he sun kare kafin a zo ta kansa to Allah madaukakin sarki kuma ya keɓanta da wannan wa huwal aliyul azim Allah madaukakin sarki shine madaukaki mai girma kaga sai aka karo girman ba a ce aliyul kabir kamar da aka faɗa a wani guri ba shi wancan alkabir da wannan al'azim akwai littafin abu hilalil askari ina ga is good kowa ya mallake shi alfuruqul lughawiyya alfuruqu al-lughawiyya ka neme shi kaga da yake lugudan kalmomin larabci sai kaga duk fassaran ɗaya ne amma kuma kowace kuma ga ma'ananta daban ga ma'ananta daban in an ce alkabir ma ma'ana alkabir al'azim dubabba to wannan al'azim girma ne da yake ɗauke da daraja ta musamman kuma, wa huwal aliyul azim, Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan ita ce ake cewa ayatul kursi, kuma kamar yadda ya faɗa ce ita ce a'azamu aya fil Qur'an, saboda me irin abubuwan da ta ƙunsa kamar yadda muka ji yanzu na girmama Allah maɗaukakin sarki na fito da matsayi da kuma cancantar bauta ga Allah maɗaukakin sarki. don Allah muna tare? Ita wannan aya, Malam ya ce, Wali haza, saboda haka ne ma, kana man ƙoro a hazihil aya, duk wanda ya kasance ya karanta wannan aya. Wali haza, kana man ƙoro a hazihil aya na? A ciki kuma? أبا يا سلام ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ باونا yace saboda haka ne duk wanda ya karanta wannan ayar a cikin dare to ba zai gushe ba akwai wani mai bashi kariya daga wurin Allah madaukakin sarki ina ma'anan haka in dai ka zo bacci ka karanta ta to Allah zai turo wanda zai baka kariya daga cikin mala'iku har zuwa gari ya waye wala yaqrabuhu shaytanun kuma shaydan ba zai kusance shi ba hatta yusbiha har ya waye gari daga cikin babu zuwa nan to me yace anan daga ƙarshen ayar wa qawluhu eh wa tawakkal ala al-hayy Na'am. Ni sai da ya kawo wa qauluhu subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu. Sai yace wa qauluhu subhanahu huwa al-awwal wal akhir wal zahir nan ko? Ban ji ba. Tashin. Ko bi na kuna kusa da kusa an gani. kai kalli na malam a'a da ya kawo wa huwal aliyul azim sai ce wa qawluhu subhanahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Allah madaukakin sarki shine na farko ko shine fari kai shine magabaci wanda ya gabata wal akhir kuma shine na ƙarshe wal-zahir wanda kuma yake sama da komai da kowa wal-batil a ƙarƙashin nan gurin shi ma wannan al-furuqul lugawiyya zaga yanda ya kawo kalmar al-akhir da al-akhar yace akwai bambanci an ce akhar na ƙarshe to na ƙarshen da wani zai biyo bayansa mun fahimci gaban nan amma an ce akhir to na ƙarshen da babu wani kuma abu da zai biyo baya babu wani abu a baya kenan yace saboda haka ne ma sai aka ambaci ranar lahira da me akhirah bi kasril kha saboda me babu wata rayuwa babu wata duniya babu komai da zai biyo bayan me ita lahira din huwal awwalu kuma yace shine na farko yace malakar a ce ma na farko ka dauka akwai wani farkon da babu farko kafin sa dama tun can fil azal babu komai ba kowa Allah madaukakin sarki shi yana nan dan za a iya zuwa a ce waye na farko a ce wane ne kenan kafin wanan tayo akwai gurin akwai kaza din sai wane ya zo ya zama shine na farkon zuwa a na farkon da ya gabacin da babu komai da ya gabace shi shiwa Allah madaukakin sarki kenan wanda yace shi Allah ne ko muka yarda shi Allah ne shi ma babu wani kafin sa kenan an fahimci tambayar nan kuwa wanda yace shi Allah ne ko muka yarda shi din ma Allah ne kenan babu kowa kafin sa ai ko mun yadda ko an faɗa in shi ya gaya mana muka ji kokwantan ƙaryata shi a gabansa muna koma da mu je to uwar waye ta aife shi da shi da uwarsa waye riga wani ai afwan kare zama zagi da shi da mamarsa eh ai kar na ce wancan ya zama zagi ko shi da mamarsa waye riga wani zuwa duniya ina ga dole dai ko dai bata riga shi da yawa ba ko da kwana ɗaya sai mamarsa ta riga shi zuwa duniya ko da kwana ɗaya sannan yana da baba in ya ce ba shi da baba mu ce to cikin shi yake ta yi in kuwa akwai babai mu ce to ko da kwana ɗaya shi dai wannan da ake cewa shi ma Allah ne ya kamata ko da kwana ɗaya babansa ya riga shi zuwa don Allah muna tare ballantana ka zo unguwar he ka samu kafin gidansa akwai gidan suwa na gidan suwa na sai da aka fara yin gidan suwa na kafin gidansu a unguwarsu ma to kuma ya da shi kuma a ce masa Allah na daga cikin siffar Allah shine Allah na nan shine na farkon da tun kafin komai da komai komai da kowa kuma dole sai mun imani da haka kai Allah Allah wa ibnu taymiya al
wancan ya buɗe ya ba wancan wancan ba da kai da hauki ko kuma ya wani gane ba
to kamar ya dance me me aka ce wai me sarkin warji yace da ya ji limamin bara ya kawo fatiha da kai yace wasu Allah ya ba su ko da kai ya ji ya kawo fatiha taran taran taran har ƙarshe ce tab wasu Allah ya ba su to su masu ibn taymiya Allah ya ba su eh wannan rubutun da ka gani daga mai tambaya nan da ya tambaya fa yazo ya zauna bai fata shi ba rubuta ta yi da kai ya rubuta ta da kai ya rubuta wannan wannan ayoyin da kai suke zuwa masa ka gane shi qur'ani ba irin hadda ta irin taka yayi ba hadda yayi bil haqqi eh ba ta tsoron kar a daka ni ban kawo hadda bane ba ta tsoron malam bace a hadda yayi ta neman lada ya zauna yayi ta da gaske shi ba irin wannan ba kuma ba kowai damuwarsa zai ci musabaka ne na ɗaya ko na biyu ba iya izin ya je ta maimaita shi a hadda yayi bil haqqi Allah ya ba mu ikon koyi da su dan haka ubangiji ta'ala huwal awwalu na daga cikin siffa sai in shi ma wanda zamu yadda Allah ne ya samu wannan siffar da tun kafin komai shine na farko in dai aka samu yana da uwa da ta haife shi ato ta riga shi bai kamata ya zama Allah ba yana da uba da ya haife ato bai kamata ya zama ba ya kamata shi ma in dai adalci a cewa na Allah ne ya kamata muna da hankali mu ce ai gwanda mu kira babansa Allah da shi tunda babansa ya riga shi zuwa eh shi ma hey kara koma masa ta zama Allah kafin sa Allah ya fahimtar da mu sannan kuma shine na ƙarshen da babu kowa bayan shi kuma shi ma kuma wannan haka dai zama ina ga ran da ya mutu ma yaya wasu ne a bayansa da su zo su cunkusa shi a rami ba haka ba ne ba kaga da kamata ya zama Allah ba al-zahir wanda yake sama da kowa yake ya fi ƙarfin kowa shi ma ɗin haka ne ai da gwamnatin ƙasar su wanda yake wannan da'awar musulma ce irin ta Kano ku ji kalmar nan irin ta waye da ta addini ce irin ta Kano dai ci gaba da yi ne dan wace jiha ne ba akwai masu yan jihar da suke wannan abun ba inda a Kano ne da Allah yaya kuke gani dai ci gaba da yi ba a samu irin wannan gabar ba misali ina faɗa ne kowa dai hango misali to inda gwamnatin ƙasar musulma ce ta ƙwarai kuma suna da aƙida ta addini yana fara wannan da su ce a a a a a ni dai wallahi wallahi inda ni ne gwamnan jihar ko da sai na gwada Allah a wannan yanayi ina yana da warshi Allah ne ku fahimci kalmar nan kawai ne ya yanke iyanan ba akwai yan iska ba dai gwada wannan gure ce kunji dai ku a a shi me ce shi Allah ne a da sai na gwada fada da shi tunda yana ce shi Allah ne dan sa a kamo shi a gabana a daddaure shi in ce kunce kanka kai tunda kai Allah ne a kawo shi kawai gabana in ce ku tantame shi ɗauri majiya ƙarfi iya ɗauri da su masa kawai ce tun da kai Allah ne kunce kanka kawai su ganka a kunce an fahimcen kuwa sannan ba kisa don ɗauko wanda ya ƙware da harbin ce iya ƙafarsa ta dama da ka harba tun da kai Allah ne karka yadda ta same ka altashin ko kuma ta same ka kar jini ya fito yaya ha Allah dai harbu ne ko kuma in ji kawai to duk ba azabtarwa ba cutarwa ba wani azabtarwa ina shi Allah ne eh mu nemi karamin daki kawai a cusa shi a kulle ni dan rike kin a matsayina na gwamnan kasar a zo a kulle shi zuwa rana ita yace Allah muna so yanzu nan da gobe ai nan da rana ita da mu bude ka a mana ruwa tun daga yau har rana ita kara dauki ba mai leka inda yake wallahi duk abin da Allah yake he mun gwada shi ya gwada yi mana magani je yiwu da an yi maganin tsiyar fa huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin suka ce al batin shine masanin dukkanin wani gaibi kuma da duk wani abu da yake boye shi ma kuma hakan ne na'am iya masu kama shi suka zo suka iya kama shi dan ci ha kai da kasan abin da ke boye ya kamata tun kafin su zo tun muna shirye da zo a kama ka kasan da a zo a kama ka ba abu ne a boye ba an shiryo shi ba zai sani ba yana Allah ya fahimtar da mu abubuwan da kwakwalwa kawai za a mu fahimci ana kan kuskuren fahimta amma tun da shedan ne ya shiga kuma shi kenan sai a dinga rikicewa Allah ya ganar da mu wannan aina daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yi wannan addu'ar ya lazimce ta Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un kaga hadisin manzon Allah ya fassara nan huwal awwalu antal awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farkon da babu komai kafin ka naka inde da wani abu kafin sa a to ba Allah bane dan Allah kun fahimci gurin nan ina faɗa ne a cikin ningima fa akwai masu aqidar ku bata zo muku bane kuma na daga cikin lalacewar da muka yanzu dama ana aure ba a bincike ko to wallahi ba abun mamaki ba ne ɗalibar makarantar ku ta auri mai wannan aƙidar ba ku sani ba ba abun mamaki ko ana bincikawa ne yanzu binciken ɗaya ne kuma in ya samu shi kenan maza na'am shi ne yana da kuɗi eh mutumin kirki ne ana zuwa aka ce da matsala fa da a ce munafuka hassada take yi wani namiji ne ya kawo da matsala da a ce hassada ce ballantana a ce wata mace ce budurwa da a ce don ta gaba ita ta same shi ba su kuma har su konsarin ɗinsu ake da kuɗi Allah ya fahimtar da mu Allah ya fahimtar da mu don haka ba abu mamaki ba ne ki karo da irin wannan shi yasa nake ta maimaita gurin da mu fahimci karatun nan shi Allah huwal awwalu ma'anan al-awwal manzon Allah ce allazi laysa qablahu shay'un Allah da babu komai kafin sa dan haka in kuskure yayi ko wata taki tayi aure a hannun irin waɗannan yana fara fito da nan kici ha ni ba haihuwar kana da mama eh kana da baba ya to shi fa Allah laisa qablahu babu komai kafin sa kai kuma akwai uwarka akwai babanka kafin ka kaga baka zama Allah ba kenan yace huwal awwalu wal akhir yace Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka bayanka kuma ba komai bayan ka ba ta yi mafashi wannan zai iya aihuwa mai ka haifa akwai baya kenan a taba shi kuwa wa anta zahiru falaisa fawqaka shay'un kai ne al-zahir da babu komai sama da kai shi kuma wannan shi akwai wani sama da shi a to bai amsa Allah ba bai kamata ma a kira shi Allah ba dan Allah muna tare wa antal batinu falaisa dunaka kaga hadisin sai ya fassara mana wannan sai manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan sai ya ce menene na'am iqdi anni daina wa aghnini minal faqri yace inda da ka lazimce ta da kyakkyawan yaqini da cikakken yaqini to Allah madaukakin sarki zai yaye maka bashin da ake binka kuma ka bar talauci da taimakon Allah اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين ألا كبيا من باشنا اقضي عني الدين كبيا من باشنا وأخنني من الفقر كما ألا كودا تاني دقا تلوشي كودا تاني دقا مي ni na fara gani wannan a cikin sahihul kalimut tayyib aje a duba za a ga wannan addu'ar Allah ya datar da mu sai dai fa shegen ba zai barka kai ba in ka fara ma dai zo ya shagaltar da kai saboda ya san in ba bashi akan ka ai da kai ta abubuwa cikin nutsuwa in kuma ba talauci a jikin ka yaya da kai abubuwan ka cikin normal da kai zama mutumin kirki in dai ba talauci haka ne to shedan ba zai barka kai ba in kuma ka dage sai kai sai kokarin cire ma yaqini ya hana kai da jin me Allah zai amsa maka Allah ya mana katanga da shegen wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukakin sarki masani ne game da dukkan komai masani ne game da dukkan shi ma wancan da ake ce Allah ne ya san dukkan komai yanzu haka da zaka je ka tambaye shi wata local government daga cikin local government din wata jihar da ba ta su ba bai sani ba iya local government ko a Najeriya ta wani garin wallahi bai sani ba amma kuma hakan an da shi ma Allah ne kai Allah ya ganar da mu wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu to ni kuma shine nawa a sama wannan ce a sama yace kuma ka dogara da Allah wanne al-hayy wanda yake rayayye wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da rayayyen nan da baya mutuwa rayayyen nan da baya mutuwa gaskiya wallahi inda hukuma ta so da wannan barnar ba za a yi ta ba ba za a yi ta ba wallahi iya ciyaman na ningi local government ni dai ciyaman ne na ningi aka sami wannan ko sarki na ningi aka sami mai wannan da'awar a ningi wallahi da aka kawo shi fada in dai baya ai Allah baya mutuwa ko to mu fa an ga mana qur'ani ya ga mana Allah baya mutuwa mu dogara da rayayyen nan da baya mutuwa to wallahi zan dauko abun harbewa a gwada harbe ka ba za ka mutu ban kai Allah ne ma ba mu yi niyyar kashe ka ba mu gwada ne mu gani Allah ne in dai aka harbe ka baka mutum ba to shikenan sai mu dawo mu koma mu ma mu koma bauta maka kai ma Allah ne amma dai da a tashe ka daga aiki ka tashi a a to ba Allah bane jama'a shikenan an wuce gurin jama'a mun fahimci gaban nan Allah ya ganar da mu wa tawakkal da yace kai tawakkali ina ma'anan tawakkali shine ka fawwala ka mika duk al'amuranka zuwa ga rayayyen da baya mutuwa duk wani wanda zaka kama ka tura al'amuranka zuwa gare shi to ganye ka kama ba reshe ba an fahimci abin kuwa ko ba mu taba gani wanda ya kama wani uban gidansa ba ba ma mutuwa ba kawai kujera ce ya sakwa akai duhe suka fada kwata tare baya faruwa ko ko kuma mai kudi ne ya kama sai yanzu kudin suka ja baya yaya shi ma ta yi me yana faruwa kai baka taba gani wanda ta aure shi ana tariti ana tariti ta samu mai kuɗi ba kuma rana a tsaka ta kashe auren me yasa bishashar da ake yi a baya yanzu fa babu saboda me abubuwan sun ja sun ja to ka ɗauki ta wanda shi baya mutuwa babu mutuwa ta ɓangaren arzikin nasa ya ja baya babu mutuwa ta ɓangaren kuma wataran zai mutu ya bar shi ko ba ka gani wanda za a ce Allah sarki wannan lokacin wane na raye ai su sukan suna shanawa ko sun shana yanzu fa me ake nunawa na'am wallahi wata ranar daraktan mu yake gaya bane yake ce wani mai kudi a yankin su ƴaƴansa fa kawai iya shanawar da suke a garin Allah ne kada ya san irin shanawar yankin kudi kudi da Allah ya wa mahaifansu kuma da ya rasu a karan farko fa motoci fa motoci tirela tirela fara bangadan su wannan yana da tirela kaza wannan tirela haka yace amma wallahi yace a cikin su akwai wanda baya saka kaya fa ya sake maimaitawa baban shadda yace har ce masa ake baban shadda dan wanka shi haka aka yi shi wasu su ce baban shadda su ce dawisu me dawisu sarkin kazanta suka ce to an yi wannan yanayin an bar dukiyar ce yanzu wannan tirelan ta kare ta kare ya ce wala yanzu haka kuma rashin sa'ar su ba su yi irin dogon karatun nan na zamani ballantana a ce an ɗauki appointment ɗinsu an ba su wani aiki ba kuma wasu saba aikin ƙarfi ba ya ce daga ƙarshe dai yanzu haka putu-putu yake yi in masu gini da su je gini ne sai ya bi su a je a ɗan samo na abin da za a ɗan tattaɓa da an ce ɗawi su dai ce da ne a daina tunawa da ne ya ce yanzu haka da aka gan shi a sahun sallah pututu to kuma hakan shine mai arziki da bai dora kansa mai ba girman kan nema ba sauran suna nan duk sun zama abun Allah sarki to a dogara da Allah rayayyen nan da baya mutuwa za mu kwana anan kenan za mu tashi a kan me dan ni daga tawakkal alal hayy sai yace wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir me na gaban wa qawluhu subhanahu wa huwal alimul hakim inda yake siffanta mana ilimi game da Allah da kuma hikima game da Allah zamu tashi a gurin Allah ya albarkaci abin da muka karanta Allah ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba mu kula ayatul kursiyyun nan duk haddar da aka mata inda rauni a cikin haddar aje a ƙara dandaka ta a ƙara me dandaka ta ya zama ne duk bayan sallah in an yi sallah karka tashi daga gurin da kai sallah a karanta ta ai me a karanta ta sannan duk lokacin da aka ce mutum ya zo bacci yayi me ya karanta ta wannan ita ce ɗaya daga cikin ƙissar shedan ko da waye abu huraira za mu tuna da ya zo an ba shi jiran dukiya ko baitul mali ya zo kawai sai ga an ɗiba ya sa fakon ya kama mai ɗiba sai ga dattijo ya zo ɗiba sata ya kama shi ya roke shi ya haƙuri iyali ne ya masa nauyi ga matsalolin rayuwa gashi gashi amma ba zai sake ba da ya zo wajen manzon Allah kan ya faɗa wa manzon Allah ma ya ce ya kuka yi da bakonka ya ce ya ce ba zai sake ba gashi gashi Allah ya sanar da manzon Allah ya ce zai dawo ya ƙara kama shi ya ƙara roƙo da ya zo na uku ya ce yau kansa ya kai shi gaban manzon Allah ya ce ya haƙuri zai ba shi wata fa'ida ya ce wata fa'ida ce ya ce surat ayatul kursiyo ɗin nan ya riƙe ta ya riƙe ta wajen karanta ta shaidan ba zai taɓa kusantarsa ba shaidan ba zai taɓa da ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ai sadaqaka wa huwa kadhubun ya ce ya faɗa maka gaskiya amma fa mai yawan ƙarya ne shi ɗin da kake ganinsa eh abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne kaga manzon Allah ya tabbatar da me tana ba da me kariya idan muka duba tafsirin abubakar jabir aljazairi mai suna aisaru tafasir bayan ya kawo ayatul kursi ya kawo fa'ida guda biyu daga ciki fa'ida ta farko ya kawo yawan ayoyin jumlolin da suke ciki da bayanin ita ce mafi girman aya to fa'ida ta biyunsa yake ce an so a dinga karanta ta to stahabbu qira'atuha an so a dinga karanta ta a ina ba'da salat ba'da salatil maktuba bayan duk wata sallah ta farilla an so a dinga karanta wannan ayatul kursi din haka kuma lokacin bacci wa indan naumi lokacin me haka kuma wa fil buyuti a cikin gidaje an so a dinga karanta ta saboda me yace li tardi shaytan saboda kora yiwa shedan bulala a kore shi fata-fata daga gida in dai Allah ya azurta ka ko ya azurta ki da yawan karanta ta kullum a gida Allah yana rage matsalolin cikin gida yana koran wannan na koran shedanu yawan karanta ta a cikin gida dan Allah muna tare ha ba kwa ganin an yi wa wace auren so da so da mijinta tana jin in ba shi ba sai rijiya shi ma in ba ita ba sai rijiya su zo kullum fada kullum fada kullum sabani da Allah ba yaya ba shaidan a tsakani na'am da da ki lazimci wannan Allah zai iya taimakawa ya rage miki sabanin ki ma da shaidan karanta wannan surar to an kori shaidan daga gidan waye da yazo ya hada ki da mijinki na'am za a samu kariya ta musamman Allah ya azurta mu da karanta ta akwai matsala wa alaikumus salam la'ana to to aikin karami ne na lokaci guda ne ainihin kalmar aqida din falarabci ne daga kalmar aqada ya aqidu aqidatan an an ce aqida aqada ya kulli ya aqidu yana kullewa aqida abinda mutum ya kulle a zuciyarsa ya daure shi ya sashi a zuciyarsa shi ake nufi fa aqida muna tare kuwa abinda ka ajiye shi ka rike shi a zuciyarka ka doro akai shi ake kira kawai aqida aqidan larabci ne dan haka abin kaji an ce aqidar ahlus sunna abinda ahlus sunna suka kudurce a zuciyarsu game da kaza shine kaza muna tare kuwa aƙidar ahalus sunna game da game da Allah kowa Allah ne aƙidar abinda suka kudurce a zuciya sun tafi akan Allah guda ɗaya ne la ma'budu bi haqqin illallah amma aƙidar wasu wanda ba ahalus sunna ba fa a su wani ma zai iya zama Allah bayan Allah haka ne aƙidar ahalus sunna game da manzon Allah bawa ne na Allah manzo ne na Allah da Allah ya aiko shi zuwa gawa al'umma baki ɗaya kuma babu wanda zai yi addininsa ya zama daidai sai ya bi yadda ya karantar muna tare kuwa a aƙidar wasu fa saɓanin haka ne kuma babu wata halitta da aka halitta wadda take da daraja irin ta manzon Allah wannan abin da ahli suna suka kudirce a zuciya wasu fa a'a manzon Allah manzon Allah ne amma dai kuma fa zaka yi taɓa manzon Allah su ji ba komai bane amma kana taɓa malamin su da su je to a nan ne kuma za a zage dantse yaya sai ka zagi manzon Allah ka kwana lafiya ko ka soki karantarwar annabi abin da ya zo da shi ka kwana lafiya amma kana sukar abin da malaminsu ya zo da shi sai a zage dantse yanzu me sai da ƙarfi ya gaza don Allah muna tare kuwa kamar misali ba farkon karatunmu mun yi magana ba a babin misali malam ya ce a aƙidar ahalus sunna ce fa ba ta wani ba duk wani musulmin kirki ma shine Allah kaɗai ake neman taimakonsa a lokacin da mutum ya shiga bala'i Allah yake kira ya zo ya warware masa yake roƙon Allah ya warware masa Allah ake kira ba a kiran sunan kowa sai Allah wannan haƙƙi ne na Allah sai aka samu suka ce a ya rena manzon Allah to aƙidar musulmin duniya ne ga baki ɗaya abinda suka kudurce a zuciya shine ba a neman taimakon kowa saiwa sai Allah wannan din kuma annabin ne ya faɗa kaga nace a'a za a nemi taimakon wani na karyata annabi fa amma wanda bai sani ba sai yi wa abun gurguwar fahimta sai ake ga ya muna na ladabi ne wa manzon Allah a annabin ne ya koyar da haka yace ana neman taimakon Allah ne kadai idan mutum ya shiga musiba sai suka ce ai baya son taimakon manzon Allah ne a'a kuma daga cikin lafuzansa da aka samu na kirki sai suka ciro inda yake bayanin cewar a kiyama Allah zai ba manzon Allah damar yayi ceto yace to shi ko na babansa da na mamansa baya so nawa yake so yace na manzon Allah yake so a wancan gurin Allah ya ba shi dama amma ka shiga bala'i nan ka ce wane shirka ne inji manzon Allah kuma ana samu wanda ba ma manzon Allah ba sunan wani yake kira daga cikin manya-manyan malamansa don haka kawai abun da ka ƙudurce game da abu kaza shi ne aƙidarka game da wannan abu muna tare kuwa yanzu kai ba a addini ba fa ko a lamarin duniya ne ka ƙudurce fahimtarka game da kaza to aƙidarka game da kaza kenan wani ya ƙudurce shi dai shi dai in aka ce farar mace ce to ko tana zagin iyaye ina jin ana faɗa ko komai ya ce ko kaza to abin da ya kudirce aqidarsa kenan game da zaben mata shi ta kirki ce oho batarmuniyar banza ce shi dama wannan baya ma'aunin sa shi aqidarsa da abin da ya kudirce kawai kalatta haka ne wani shi kuma in dai fara ce ma a'a shi ko ya gano akwai yawan zuwa asibiti na haka shi shi haka ya kudirce wallahi aqidarsa kenan ina fara ce ya tabda ku ta fama da chemist ko da asibiti na haka shi ba ta lissafin sa shi aƙidarsa kawai baka tafi lastin tafi quality kowa da abin da ya kudirce a zuciyarsa akwai matsala ka fahimcan shi kenan alaikum salam